أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين من هدي إلى يوم الدين za a fara da nazmatul ada za a tashi adabu ta'allumil ilmi adabu ta'allumil ilmi le dubban da ake nema wajen koyon ilimi wanda wannan babi ko wannan fasali muhimmi ne kwarai domin an san matsayin ilimi a addini shi kuma ilimin nan idan wajen koyansa ba ya aiki da na dubbansa ba ba za a same shi ba ko an same shi ma sai ya zama wani bandararren ilimi irin wanda so da yawa ake fama da shi kenan a cikin al'umma me yake kawo wannan tun farko wajen koyan ba a kula da ladubban da ake bukata na koyan ilimin ba shi yasa wannan fasali yake muhimmi kwarai ilimi dai wajibi ne akan dukkan musulmi amma wajen koyan ilimin sai fa an riko da ladubbansa تعلم العلم لوجه الله لا للممارات ولا للجاه وأذن له بوقت السجر فإنه كنقش فوق الحجر ما لم يكن معلما من سجره لم يتقدم حدوة في كبره وليك فيه الأهل بالتدرج فإنه أدعى إلى التخرج وأضمن الإفراد والتفريد لأنه يدعو إلى التسديد فالسير في طريق الاعتدال من أرفع العادات والخصال إذ النجاه معه مكفول ولفلاح إنه يقول ومهبة الأهداف وصوبة الأشرار والأهباس وعدم السؤال عما يشكل والاتباع للهوى والكسل والميل لله ولم السائرة وعدم اليأس على المذاكرة فإن أهل العلم روح وحياة ثم عليها فيه قدر رها واعلم بأن العلم بالتحقيق ينادي واليأس على الترقيق وليس للقراءة الصحيحة تظهر بالفائدة المطلوبة كذاك لا ينال مأذو الهمك فإنهم من ذلك أرى وأحب لأن كشف وجود الحقيقة يحتاج للباس بكل دقة والتزم الرفق لدى الخلاف ولا تمل أن يفتت الإنصاف ولا يكون مقصودك المغالبة لإعادة الأباس والمواسبة وليس هذا شأن أهل الأدب ومن يروم كشفه المريد وتجد المدائن الشافية بالقول في المباحث العلمية وتجد الحكمة أن وجدا ولو من السير في السر بدت وليس في فرق هذا غده بل إنه مما عليه يمنه ولا من العلم قلوب بالأهم مرتديا إتمام الصدق العلم مناسبا لفقة الثبات متصلا بسائر الحالات ترس علوما كنت فيها جاهلا وولد نفسيات الجهول الآية التنزيل والقبول تعلم العلم musulmi mukallafi in za ka nemi ilimi to ka tsaya ka nemi ilimin liwajin lahi don neman addar Allah ka nemi ilimi ba don kome ba ka nema don ka samu Allah ya yarda da kai lalil mumarati ba don jayayya ba ba nan ka iya jayayya da malamai ba a zama ana jin sunan ka a duk wanda ya faɗi magana ka isa kai masa raddi ina ba dan haka ake neman ilimi ba dan ka ga mai masa raddin ta yi shi din ba daidai ya faɗa ba kai din ma ba daidan kake ba waye gari gaba ɗaya kuna abuta a cikin wuta wal iyazu billahi wala lil jahi kakka nema dan saman alfarma kakka nemi ilimi dan mutane su ringa girmama ka ko da a ringa zuwa wajenka ko kuzbi na ilimi kai kokarin da samun ilimi wakacin ƙuruciya shi ilimi ba san da ya fi dacewa a ce an neme shi an samu irin wakacin ƙuruciya ba a ce don ba a halin ƙuruciyar ka a nema ba shi wakacin neman ilimi min al-mahadi ila al-lahadi tun daga shimfiɗar da aka haifi ɗan adam akai haƙƙi zuwa shiga kabari ba sanda ake tsufa da ilimi amma dai mafificin wakaci na neman ilimi wakacin ƙuruciya me yasa fa innahu domin neman ilimi a wakacin ƙuruciya kamar zane ne da ake kartawa akan dutse an karta dutse an yi zane sai a shekara da shekaru za ka ga duwatsu da yawa ga zane a jikinsu a gama ruwa a gama iska a gama me amma zanen nan yana nan ba a shafewa to haka ma ilimi yake in an rike shi wakacin ƙuruciya idan girma ya zo shu'unai sun yawa musamman shu'unan rayuwa a gaban ɗan adam shi yasa abin da ya koya ma yana ganin ya iya amma wani abu ya iya zuwa na rayuwa ya danne wannan iyawa yayin ya danne wannan iyawar da ya yi sai a waye gari ya ji kuma bai iya ba
man lam yakun mu'allaman wanda bai zama mu'allaman abin sadarwa ba ne suka ne tun da zamanin ƙuruciyarsa lam ya taqaddam ka duwata ba zai iya ci gaba ko da taku ɗaya ba a halin girmansa shi yasa a kokari a koya tun a halin ƙuruciya a yadda aka faɗa a baya dan an girman dan an tsufan bai hana a nemi ilimi ba amma dai a kokarin koyon tun zamanin ƙuruciya wannan kuma matashiya ce idan kana ganin kai kamar kama kara a neman ilimin to karka ce ba za ka nema ba ka ci gaba da nema kuma ka tsaya ka himma akan naka ‘ya'yanka jikoki ne da sauransu ya zama sun koya tun a halin ƙuruciya irin tun a halin ƙuruciya sai ta yi kai a kanka ba ka samu ilimin ba amma ya zama ɗanka ya samu ko jikanka ya samu ai alhamdulillahi za a ringa tuna ka in aka tuna ilimin ɗanka ko aka ga ilimin ɗanka ko aka ga ilimin jikanka shi yasa a ringa ƙoƙari akan matasa lalle su ilimi lalle su ilimi wale ku fi ahalin fista daruje idan za a yi ilimi ya zamo ana riƙonsa da kaɗan kaɗan kaɗan adam ya ce shi rana ɗaya zai waye gari ya ilimi ilimi ko a wata ɗaya ka je abinda malamai suka koya a shekara goma ya ce ka yi a wata goma kake so ka koya ka iya to yaushe za ka iya dan Allah eh wasu sun tsaya sun koya a shekara goma sannan suka iya kai ka ce ai a wata goma ko a sati goma kake so ka iya yaushe za ka iya shi yasa wal yaku fihi al ahadu bit tadarruj a tsaya a riƙe ilimi da yi kaɗan kaɗan fa inna wa'ada ila wannan shi ya fi kira zuwa a ce an fahimta shine ya zamo an gane taharruji shine wato gane ilimi a ce an yayi an yayi ɗalibi graduation shine taharruji
wa zarmin al ifradi ka kiyaya daga zurfafawa wata fuli ko sakaci shi ilimi kaka ce za ka ɗebe shi da yawa yadda zai fi ƙarfinka kaka ce kuma za ka ringa ɗiba yadda bai kai ko ina ba a'a ka ɗiba matsakaicin ɗiba
fa li'annahu domin haka yad'u ila tasbih bi yana ja zuwa kasala in ka ɗebi ilimi da yawa ka ji kuma baka iya ba sai ka ji kuma duk ya fita daga ranka a sai ka ji duk ya fita daga ranka shi yasa ka ringa ɗiban kaɗan ka iya wanda in kana ɗiban kaɗan ɗin nan kana iya sai kana iyawa sai ya fi nishaɗantar da kai wajen koyon ilimin.
fa sayru fi dari Tafiya a hanya madaidaiciya min anfa'il adai yana daga mafi amfanin ado al'adu wal da kishan tadodi. Ko yaushe a tafi a tsakiya, ka a zurfafa sama ka a zurfafa ƙasa, ko me za a yi. Yanda Allah yake faɗa wajen ciyarwa cewa wallazi ne za an faƙo, da surfu wa lam yaktur wa kana bayna zalika qawama. Ko kuma a can bala ta galul ولا تبسط يدك كل البسط ولا تغدو يدك الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مهزولا يسا duk abin da za a yi a ringa tsakaitawa
izin najawu ma'aw makulu domin idan ana abin tsakiya annajahu samun nasara mafafulin abin lamin cewa ne ma'ahu tare da bin tsakiyar nan walil mala'i inda huyu haka din yana komawa ga samun rabauta afatu ɗeban da yake cikin ilimi mahabbatul ahadath san samari zama da samari a ce sai an zauna da samari an san duniya ga waɗanda suke gwanaye a duniya bara a ja su don a zauna da su to wannan yana daga aibobin ilimi
wasu batul da ashrar abotar waɗanda suke a shirarai wal da akbar masu mu- muyagun ayyuka wa ya da kamata mai koyon ilimi a same shi yana haɗa zama da masu miyagun ɗabi'u ba ko mummunan hali ya zama koyaushe mai tsarkake zuciyarsa ne mai tsarkake zamansa ne mai tsarkake tafiyarsa ne don ya fi samu ya kame ilimin don ya fi kiyaye ilimin ko iya ilimin da ya kiyaye ya zauna tare da shi in ɗalibi yana neman ilimi yana gane ilimin amma sai ya shigo da haɗa zama da mutanen da ba na kirki ba to yanzu nan ilimin zai ringa zare jikinsa daga gare shi
wa da musu yana cikin aibin ilimi rashin tambaya amma yush- daga duk abin da ya rikitar idan magana ta rikitar da kai to kai tambaya daga gare ta amma tambayar da za ka yi da dal- dal- dal- ladabi da duban kuma dacewar wakacin na'am shi yasa dacen wani in an zo ma karatu a maimakon ya ɗauka cewa yake shi da Allah ai masa haƙuri tambayoyi ne da shi zai yi tambayoyin ah, wanda wannan sai ya sa shi malamin ya fi nishaɗin ganar da shi akan wannan tambayoyin nasa abinda duk ya rikitar da shi
wal ittiba'u lilawa aibi na neman ilimi shine a ce ɗalibin ilimi mai neman ilimi almajirin da yake neman ilimi amma ya tsabin son zuciya to wanda yake ya zauna son zuciya yaushe zai gane ilimi ana yin sa ne don a gane tsarin Allah babban manufa da yin ilimi a gane tsarin Allah shi ko bin son zuciya batarwa yake daga tsarin Allah yadda Allah yake faɗa wa annabi Dawud wanda wannan magana ce da aka faɗa wa annabi Dawud amma magana ce da aka faɗa wa kowa wala tattabi'il hawa fayurin laka an sabilillahi na'am wal kasalu yana daga aibin neman ilimi a sami ɗalibin ilimi mai kasala ɗalibin ilimi wajibi a same shi da nishaɗi a koyaushe akan abin da ya sa a gaba na neman ilimi wal wailu lilawa ko karkata ga lillahawi ga Lillahawi.
wasanni wal musayara walil musayara ko karkata ga raka ƴan uwa raka jama'a yawa ga abin da ake yi mutane al'adar su a yanzu sai sun yi kaza idan al'adar nan tasu za ta hana ka abin da ka sa a gaba na neman ilimi ka kyale al'adar ka fuskanci neman ilimin ka shine kawai mafita amma in an ce awa bara a yi bara mm, mm, a yanzu ne muke rayuwa bara mu bi su bara kasu to garin rakiyar sai a rasa abin da aka sa a gaba
wa adamu da liyari rashin kwaɗayi alal muzakara bisa tattauna matsalolin ilimi tare da 'yan uwa na neman ilimi. Muzakara ita ce tattauna matsaloli na ilimi tare da 'yan uwan neman ilimin. A wane waje kaza yau aka yi mana ko eh ya aka fassara ga yadda aka fassara amma ni sai na kasa gane me ake nufi amma kai me kake ganin ake nufi.
na'am To, wannan wajibi a sami ɗalibi da irin wannan ko ɗalibai da irin wannan shi yasa da ɗalibai har tamsili suke na abin da aka yi a makaranta ma'ana kamar shigen wasan kwaikwayo suke na abin da aka yi a makaranta sai wani a cikinsu ko su biyu ne sai ɗayan ya zama malami ɗayan ya zama mai ja masa ya ja ya fassara ya ja ya fassara haka, haka malam ya fassara mana eh haka ne to ashe mun gane amma bara ni kuma in ja kai ka fassara No.
sai a sake haka to da haka sai ya zamo ilimin ya cuɗanye su kyakkyawar cuɗanya amma ɗalibi a ce in ya tashi daga makaranta rufe littafi shi kenan shi da shi sai gobe eh, ko kuma sai shi ya duba shi kaɗai yaushe zai gano wajen da ya yi masa wuya Eh, ai sai dole ana muzakara muzakarar nan muhi- muhimmiya ce kwarai shi yasa ya ce fa inna lil muzakaran nan ruhu ru- ruhi ne rai ne wahaya rayuwa lil ilmi ga ilimi matukar ba muzakara to ilimi sai ya zama matacce ilimi ko da rayayye ne in ba muzakara sai ya nemi sai ya nemi ya mace
summa ala yafi qaddarat raha sannan rahahu dutsen nika na ilimi kaddara tana kewayo ne alaiha akan muzakara fihi akan ilimin a ringa muzakara akan ilimi ya zama ɗalibi ƙoƙarin zamansa da abokinsa na neman ilimi ɗalibi kamarsa kuma in sun zauna ba labarin duniya suke ba ko labarin mai aka yi a makaranta labarin su gaba ɗaya akan ilimin ne ba wai wane ya zo da shiga iri kaza ba kawai wane ai ya iya shiga ko kaga irin kaya kaza da wane ya zo da shi ko wane ya cika gazanta wane bai sanya wanke kaya duk ba wannan ba ilimin aka sa a gaba ya zamo shi ake taunawa na'am ba ga ɗalibi kaza ga abin da ya yi a makaranta ba ba wannan ba ina ai ba ka da lokacin tauna wannan ka tsaya ka koyi ilimin
wa alam bi ka anna sani ilma cewa shi ilimi bitaqi ana samun sa ne da tsayawa tabbatar da haƙiƙar matsala ita wannan matsala wai me haƙiƙata a tsaya a tabbatar yunaru ana samun sa ne da haka wal yiris da kwaɗayi ala tajid bisa sanin zurfinsa bisa sanin zurfin ilimi
wa laysa bil qira'ati tasfaru walaysa tasfaru ba inda za a kai ɗalibi ka rabauta bil fa'idatil madalubati da fa'idar da ake nema bil qira'ati sadiyyati da karatu na sama sama karatu ba tare da zurfin fahimta ba dan ka karanta amma ba kai zafin fahimta ba to wani ilimi za ka samu
kazaka la yunalu haka nan ba a samun ilimi ba a zaune hamar tare da ma'abuta wauta fa innahum bil jali ahara so sun fi cancanta bil jahili da jahilci wa haq sun fi cancanta sun fi kamata da jahilci fa innahum haqiqa su ma'abuta wauta a hara sun fi kamata wa a haq sun fi cancanta bil jahili da rashin sani
li anna kashfa wujubil haƙiƙaci li'anna fi wujubul haƙiƙaci domin yayi bayyana tsare-tsare na haƙiƙa ya taji yana bukata ga bincike bi kulli dikkati da matkar zurfafawa shi ilimi ko yaushe kamar akwai wani labule ko kyaware da suka rufe shi kafin a gano shi sai an buɗe kyauren nan sai an ɗaga labulen nan sannan za a gan shi To wajen buɗe kyauren nan da ɗaga labulen nan sai fa an tsaya tsayin daka ba wai haka kawai don ka leƙa shi kenan sai ka gano ba ka leƙa inda yake da Allah an sa kyaure an rufe wanda in ma an janye kyauren ga wani labule labulen ma ta yi ba ɗaya ba yau don ka leƙa da Allah za ka gane ai ba za ka gane ba waltazimi rifqa ladal kilafi in an samu bambancin fahimta tsakaninka da abokinka na neman ilimi to ka tausasa kaka ce za ka kautasa gare shi kai Allah baka gane ba kai baka ganewa ba haka ake ba Kai, ah, to haka kai ka gano ni kuma da ga yanda na gano ka fullo masa da tausasawa No.
sai ku fi kaiwa ga gano ya abin yake amma kana kai baka ganewa kai baka tsake da ai ba haka ake nufi ba to yaushe zai saurare ka
wala tamil an kaka karkata daga tsarin yin adalci kaka karkata duk irin yadda ka kai da hankali da fahimta wani abu ta yi ya zamo baka gane yadda yake ba
wala wala yakum maqsudukal mugalaba kada nufinka ya zamo a ce karin jaye abokan neman iliminka fi alabatil a bahasi a fagen bincike Wal wani muhasaba.
muhasaba ko zabura akan matsala bayyana matsaloli kar in an zo bayani ya zamo kai babban ƙoƙarinka a ga karin jaya bisa sauran waɗanda suke wajen ba. a'a kai ya zamo haka ya zamo babban abin da ka sa a gaba fito da gaskiya gaskiyar nan tare take da kai ko tare take da wani ko tare take da wani gaskiya ita ce a haƙo an yutta ba lal haƙo a haƙo an yutta ba No.
falaysa za sha'ana ali wannan ba shi ne tsarin masu ladabi ba
wa man yarumu kashfa ba haka tsarin wanda yake neman ya yaye kokonto ko tsare-tsare da suke sa kokonto ba ba haka tsarin yake ba
wajtani bil muda ila shahasiya wata rimil mada'ina shahasiya ka nisanci suka akan mutum to domin kai da ka iya sa hula ba yaushe za ka gane wannan matsala me ya kai ka magana sa hularsa ko kai da baka iya magana ba yaushe za ka iya gane wannan ko yaushe za ka iya faɗi ka nisanci irin wannan
bil kaubi wakacin kotsawa a cikin bincike na ilimi Ilimi.
wakacin da ake bincike akan ilimi to a tsaya akan ainin matsalar ta ilimin No.
a tsaya akan ilimin dandagaryen ilimin
wal taqili walta kidil hikimata ka tsinci hikima daga iltaqada ne yaltaqidu iltaqada yaltaqidu iltaqidil hikimata ka tsinci hikima gwa- magana ta gwaninta annawuji da daga duk inda aka same ta domin mazala ya faɗa alhikmatu rallatul mumin Mm.
ai magana ta hikima ko duk wani aiki na bajinta aikin mummuni ne in an gani ma a hannun wani bataye daga hannun mummunin ya shiga hannun wancan shi yasa kai mummuni kai ne a haƙo da ka karɓo walumina sayyi walau walau minas sagiri ko da daga wanda yake karami ne yau ko jikanka ne ya zo da magana ta gwaninta to ka karɓa daga gare shi ka gode wa Allah da ya azurta ka da jika mai zuwa da irin wannan gwaninta ko kuma a'a ba jikanka bane kai kanka amma bai huce sa'an jikanka ba ko kana da jikokin ma da yake sun girme shi amma ya zamo Allah ya bayyana wata hikima a hannunsa to kaka girman kai daga karɓarta walau badat ko da ta bayyana minas sagiri fi sinni daga wanda yake karami dangane da shekaru
walaysa fi publika haza yaqdau dan ka karbi hikima ka karbi magana ta ilimi daga wanda yake ka haife shi ka yi jika da shi ma wannan ba suka bane a cikin ɗaukakarka ko faralarka ko matsayinka in kai haka ka ƙara kare ma matsayinka ne bal innahu mimma bari haka din min ma alayhi alaikum dau daga abin da ka cancanci a yabe ka a ko ina a kansa
wabda min al-ulumi bil ah- bil aham ka fara da mafi muhimmanci daga ilimai shi yasa aka faɗa a fara sanin Allah don ya fi komai muhimmanci sannan kuma a san abin da za a gyara faru'ayin awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi faru'ainihi
murtadiyan alhali kana mai lulluɓa jalbaba si- jilbaba da jilbaba mayakun sidiki.
gaskiyar kuduri ya zamo ka yi kuduri ka tsaya tsayin da kakan ilimin nan fa sai ka same shi ba abin da zai hana ka samun ilimin nan sai fa dai a ɗauke ranka amma matuƙar da rai tare da kai to sai ka koyi ilimin nan multaziman liki kana mai lizamta zai tsakin sabati ga tsarin ɗorewa ga tsarin ɗorewa ba babban aibi a wajen neman ilimi irin ake ɗorewa a kai Eh, a a sa kasala falam ara lil kasalal ko lil kusalal hazu yuguni siwa na damin wata fuitil amani
muqtasidan fi kana mai sabilillah takaitawa a baki ɗayan halaye duk abin da za ka yi ka ringa yi da kaffa kaffa kar ka zurfafa don ko tsayawa karatun ne ka zurfafa fiye da yadda ake so ko ga- fiye da tsari sai kuma a wayi gari wani abin ya same ka ka ce don ka iya ilimi kwana za ka yi ba kai karatu ba baka ba kanka dan wani lokaci na bacci ba to an sai ka wayi gari idanunka ma su zamo da ke suke gani ko ko abin da ya kama da haka sai ya zama a ƙarshe ilimin ya nemi ya tushe a zuciyarka wa kun bima ta'lamu minhu amila ga babban magana fa wa kun ka zamo amila mai aiki bima ta'lamu minhu da abin da ka sani daga ilimi shi amfanin ilimi ai aiki da shi shi yasa farkon zakar ilimin da zaka fara bayarwa shine kai aiki da shi
taris uluma in kai aiki da abin da ka sani wannan sai ya sa ka gaji ilimai masu yawa kun tafiya da da jami'a baka santa ba babban abin da yake kawo toshewar fahimtar ilimi ga ɗalibi shine a ce abin da ya sani bai aiki da shi ba an faɗa ma ga yanda za ka yi kaza ga yanda za ka yi kaza amma kai zuciyarka ta nuna ma ba sai ka yi hakan ba ko kuma zuciyarka ta riga ai an ce ma mustahabi ne kawai me sai ka damu ko ko an ce wannan karahiya ne kawai me za ka ce sai ka bar aikatawa ai karahiya ne kawai ba cewa kai aka yi in ka aikata ka yi zunubi ba to duk wannan sai ya sa fahimtar ilimin ya toshe a gare ka amma wannan an ce mustahabi ne me zai sa ina neman ilimi ba zan tsaya in aikata ba me ya amfanin neman ilimin nawa ko an ce wannan abu karahiya ne me zai hana in bashi Eh, me ya amfanin neman ilimi na idan ba zan bar wannan ba
ada ila ta'sir shi ad'a ya fi karba ya fi jawo a ce magana ka ta sami shiga wal qabuli an karbe ta lada nasihatil jahuli lokacin da kake nasiha ga wanda bai sani ba da yawa daga mutane abin da yasa magana su ba ta samun karbuwa saboda su a kansu ba su yi aiki da maganar ba wanda ya yi aiki da maganar da da zai faɗa wa wani sai ya zamo shi ma a fi karɓar maganar tasa eh sai ya zama an fi karɓar maganarsa wanda an kawo hikayoyi daban-daban wanda suke shiryarwa a kan haka Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka sani Allah ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله sallallahu alaihi wasallam